الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لذا متاش مجلسينا قوم شابيو آه بيو إيه هكذا شابيو الفصل الثاني فصل نبيو wato a cikin albabu sabi babi na bakwai bai ustimari wa zuro cinikin wato kayan marmari da amfanin gona fi bai ardi cikin wato sayar da kasa wa fi hazara alhali a ce alhali a wannan kasar akwai shuka da aka yi wal ashjar da bishiyoyi na'am yace fi bai ardi wa fi hazara a cikin wato sayar da kasa alhali akwai a wato shuka a ciki wal ashjar da bishiyoyi wal basatin da kuma lambuna wal basatin wa fiha samar da kuma sayar da lambuna alhali akwai amfanin gona a cikin sa akwai wato kayan akwai kayan marmari a ciki faman ba al ashjar wa fiha samar duk wanda ya sayar da bishiyoyi alhali akwai wato amfani akwai kayan marmari a jikinsu fa in kana ma'buran idan an riga an yi masa kilili fa huwa lillahi yayin da aka riga aka yi masa kilili ya riga ya kullu amfani ya riga ya tabbata saboda haka wannan ya zama to na wanda ya sayar ne saboda aikin da ya sanya a ciki da kokarin da ya riga ya yi ya riga har ya yi wato ya riga har ya dauki amfani ya riga ya bayyana to fa sama to wannan wannan wannan amfanin kayan wato amfanin da aka samu a girbi lilba'i ga mai sayarwa ne sawa'an sharafahu aw sakata anhu ko ya sai ko yayi sharadi ko bai ko yayi shuru wannan domin yana tare da asal to yana tare da asal tunda ya riga in dai aka yi ta'adili in aka yi kilili to wannan amfanin da za a samu na sai ko da ya sayar da bishiyar ya sayar da mangoro ko ya sayar da bishiyar dabino bayan an riga an yi kili amfani ya bayyana to na wanda ya sayar ne ba wato baya da zaka sharar domin asali yana tare da shi saboda haka wanda ya ce naka ne shi zai zo ya kawo hujja wanda ya ce naka ne sabani mai sayarwa shi zai kawo hujja wa yakunu lil mushtari idza sharata idza sharatahu amma zai iya zamantowa ga wanda ya saya idza sharatahu bi shar da sharadi na in ishtaratahu in ya shartanta idan ishtaratahu idan to kai in ishtaratahu ya fi ya fi mubalaga wajen halin in ya shartanta in ya shartanta a ma'ana mutum ya sai wato mutum ya sai bishiya ta mangoro ko ta ayaba ko dai ta wani abin da yake a bayan da kayan marmari bayan an riga an yi jini to zai shi wanda ya saya idan ya shakanta ta da sharafin cewar wannan abin da duk aka samu abin da yake kan wannan bishiyar wanda muke ganin sa na wanda yana cikin cinikin to ya halaka wa in kana lam yu'abbar idan ko ba a riga an yi kilili ba ba a riga an yi kilili ba babu wani a lokacin aka sayar da bishiyar fa huwa lil mushtari to na wanda ya saya ne ishtaratahu aw lam yashtarifu ya shakanta ko bai shakanta ba wala ya juzu an ya kuna lilba'i bai halatta ya zama ga mai sayarwa ba domin a lokacin da zai zama to bai utuniya ka sayar da abu ka to gaci fa in ubirra ba'dahu idan an yi kililin sashin sa fal ma'buru lilba'i wanda aka yi kililin na wanda ya sayar ne wa ghayru al ma'buru lil mushtari wanda ba a yi kililin sa ba kuma na mushtari asalin wannan matsalar shine hadisin Abdullahi ibn Umar man ba'a nahlan ba'da an ubirat wa thamaratuha lil ba'i illa an yashtarifaha al mubta wa man ba'a abdan wa lahu mal famaluhu lil ba'i illa an yashtarifahu al mubta wanda ya sayar da bishiya wanda ya sayar da bishiyar da biyu bayan an yi mata ilimi to wannan amfanin nata da wannan wato a dabinan da aka samu wannan dabinan da ya fito da bayan an yi kilili din min ba'in ga wanda ya sayar ne illa an yi sharifaha al-mufta sai dai idan al-mushtari shi wanda ya saya ya kafa sharadi wa man ba'a abdan wa lahu mal wanda ya sayar da bawa alhali yana da dukiya fa maluhu lil ba'i to dukiyar tasa ta wanda ya sayar ne illa an yashrifa al mubta sai idan al mubta ya kafa sharadin ta a wannan ka'ida ce ka'idar tabi'iyya saboda abin da yake bi wato za a ba shi hukunci sabanin asalin to kuma wannan ya tabbatar mana da abin da yake zama tsuwa ga mutum bil asala da wato bisa asalin ka'idar akadin na ciniki ba da sharafi ba kuma abin da ya tabbata ga ɗayan masu mu'amala zai iya zamantowa ga ɗayan abokin mu'amalarsa amma bi shar da sharafi wal ibar fi tamri abinda ake nufi da yin kilili a wajen wato dabino huwa tafkir shine a ɗauko wa wato wanda yake namijin a haɗa shi da macen wa kadhalika fi kulli ma yuzakkar da kuma haka nan a cikin dukkan wanda ake ɗauko wato furan daga wanda yake shine shine namijin a haɗa shi tare da macen malam sai ku ne kuke yin harkar agriculture je karanta so yake a misali kan sai dai kusantawa yadda ake yi za ku ga suna yi za a ɗauko da yake a cikin tsalin akwai wanda yake shi ne yake goyo akwai wanda yake kuma shi ne yake fitar da polin da sai a haɗa su tare sai a yi sai a rufe su a cikin buhu sai a rufe su a cikin buhu zuwa muddar zuwa wata mudda wanda idan aka riga wato kamar lokacin na barbara to idan suka haɗu har ya zama cewar ya buɗe haka to ya riga ilimin ya yi kenan ya yi barbara idan ba a yi ba in aka kyale wato saboda yadda ɗabi'ar yadda Allah yake halittar amfanin gona a cikin bishiya shine ko dai iska da ɗauko wato abin da yake yin da abin da yake yin barbarar daga wanda yake shine kamar namijin da haɗa shi da wanda yake ɗauka ko kuma tsuntsu idan ya je ya ya sauka akan wannan bishiyar ya ɗauko idan ya zo ya sauka a inda furen yake sai ya haɗu tare da shi shine a pollination ko a sai a shi a lokacin to idan wannan abu ne wanda yake kan bisa ɗabi'a yake yi ba lallai ya zama to an samu kowane fure ya samu ya yi wannan kamar ɗaukar cikin ba to shi ta sai a yi wannan istinadi wani abu wanda yake dan adam ne shi da kansa domin abin ya kyautata shi ne ya ɗauko da kansa ba sai ya jira tsuntsu ko iska ta haɗu an yi barbarar da sai ya ɗauko da kansa ya yi wannan shi ne abu ke ce ma ta'abir ko idda ko haka abin yake ko na'am wal ibar fi ma la yuzakkar huwa in iqadu thamara a cikin wanda yake kuma baya buƙatar wato a yi masa wannan altaskirin a yi masa wannan barbaran jira'i shine in iqadin samara shine daukan wato dauka a bayyanar fure ya zama to ya a wato kamar ya fito a cikin a cikin kai a cikin kasuwa wanne ne ba a yi masa ta'bir ba ba a yi masa tasbir na'am dabiru ne kai ake masa eh to yace wa ibadu zar'i abin da yake ga kuma wato a shuka wanda wanda kamar wanda za a ce kamar haƙƙi kenan ko a tabbatanci shuka shine buruzuhu min al-ard buruzuhu min al-ard fitarta daga kasa ka sanya kwaya a kasa idan ta fito to wannan shine ibbar tana fitowa to wannan shine ibbar dan haka a lokacin idan mutum ya kai da gona bayan wato shuka ta fito to wannan shukar lilbar ta wanda ya sayar ne illa ayin sharkabun mukta sai idan kai da ka tsaya ka shakanta wa man ba ardan wa fiha zarar wanda ya sayar da gona alhali akwai amfani akwai shuka a ciki fa in lam yadhhar idan shukar bata bayyana ba amma ya riga yayi shuka din fa huwa lil mushtari to abin da ya shuka na mushtari ne na wanda ya sayar sharatahu aw lam yashtarku ya kafa shi ya kafa sharadin haka ko bai kafa sharadin ba wala yajuzu an yashtaritahu al-ba'i bi halatta al-ba'i wanda ya sayar ya kafa sharadi akan wannan ba domin zai zama to bai usuniya kenan mutum kamar ka sayar da ka sayar idan ba ya da tabbas akan wannan kamar ka sayar da dabba ka ce amma abin da za ta haifa na wani wannan bai halatta ba لأنه كالجنين في بطن الجارية domin ya zamanto tamkar wato ɗa ne da yake goye a cikin kuyanga mutum ya sayar da baiwarsa ya ce amma ɗan da za ta haifa na wani alhali kwaɗan tabi'in yana bin uwarsa wa in kana tsagiran qad bahar idan kuma wato idan shukar ba ta da ƙanƙan wato karama ce amma ta bayyana وهو لمن اشترطه منهما to a lokacin kowa yana da damar ya shartanta wato akwai hali guda biyu in ba a shuka ba wa huwa al-mushtari a a in shukar ba ta bayyana ba ta wanda ya saya ce idan shukar ta bayyana ta bayyana ta daukaka wa huwa al-bai idan ta bayyana amma kuma ya kankanuwa ce to a nan wajen kowa kowanne daga cikin zai shartantawa ko me ko mushtari ya ce sharadi wannan nawa ne ko ba'i'u mai kayarwa ya ce nasa ne wa in sakata anhu idan a wannan hali na ta bayyana amma ya kankanwa ce bata wato bata girma ba sai suka yi shiru fa qila yakunu lil ba'i a wani kaunin aka ce sai zaman suna wanda ya sayar ne wa qila lil mushtari a wani kaunin aka ce ga al mushtari dan ya wanda ya ce lil ba'i ya duba ya zuwa ga cewar a kasancewar ya shuka har ya kai wannan marhala har ya bayyana kamar ibar wanda kuma ya ce lilmushtari ne yana ganin ibar bai riga ya cika ba saboda haka zai shakanta shi ga almushtari wa in kana zar'u kabiran qad bala salahuhu fa huwa lil ba'i idan kuma wato shukar idan amfanin ya zamanto babba ne qad bada salahuhu har burrata ta bayyana idan masara ce wato ta riga goyonta ya bayyana gashi nan har ta so mu bushewa wa huwa lil ba'i to wannan na wanda ya sayar ne sawa'un sharatahu aw sakata anhu daidai ne ko ya shartanta ko ya yi shiru da shartanta ba wa in ishtaratahu al mushtari fa huwa lahu idan kuma al mushtari ya shartanta shi to wannan nasa to wannan shine hukunci na mutum ya kai kasa a ya kai gona alhali akwai shuka a ciki ko ya sai bishiya alhali akwai amfani a ciki kuma dai duk abin kuma shi bayyana mana ka'idar tabariya to abin da yake zaka zaka sanya shi tare da asalinsa to babu laifi kuma akan halatta abin da yake in tare da asali ne za a halatta shi amma shi kadai ne ba za a iya halatta shi ba kamar yadda aka nuna kan cewa amfanin gona idan tare da asalinsa ne za a iya sayar da shi amma in ba tare da asalinsa bane shi shi kadai ba za a sayar da shi ba a wani hali sai idan halin da yake ya kai burarsa alfaslu thalith fasali na uku fil jawa'i akan wato a ja'iha ita ce wato barna ko masifa da takan afka ma amfanin gona wa man tara samaran wanda ya sai amfanin gona wato kayan marmari akan bishiya fa asabathu ja'iha sai wato wata musiba ta sami wannan amfanin fa innahu yudaw anhu min al-thaman bi miqdari ma asabathu al-ja'iha to za a ya za a fadan masa za a za a kyale masa daga cikin farashin da ya biya gwargwadon abinda wannan masifar ta samu khilafan lahuma sabani ga Abu Hanifa da kuma Ash-Shafi'i Abu Hanifa ya ya ce ba a yin waqul jawa'ir shi kuma imamu shafi'i ya ce za a yafe masa nema ga baki daya za a wato za a dawo masa da kudinsa albayo ya dauki asarar wa inna ma yuzu bi shartai amma rage farashin da za a rage kudin da za a yi masa za a rage masa ne da sharadi biyu ahaduhuma sharadi na farko an yakun an takuna ja'iha min ghairi fi'l bani adam ya zama to wannan masifar ba daga aikin dan adam bace ba daga aikin yan adam bace kal qa'ab kamar wato a rashin ruwa kan wa kasratil matar ko ruwa yayi yawa ruwa wanda zai zo wato yayi ambaliyar ruwa ya tafi da amfanin noma gaki daya wal barad ko kuma saukar wato kankara akan saukar kankara akan amfanin gona da halaka shi warre ko kuma iska a iska da guguwa wanda za ta tuntun fice amfanin da jefar da shi ya zama to an raka shi wal jarab ko fara wa gairi zalika da wani su kamar tsuntsu akwai irin tsuntsayen nan masu ma da suka zo su cinye amfanin gona duk wannan ja'i'a ce kun ga duk waɗannan kowane daga cikinsu babu wani aiki na bani adam a ciki wahtulifatul jaishi an yi saɓani a kan mayaƙa rundunar sojoji idan aka idan aka samu rundunar sojoji ko 'yan tawaye ko kuma 'yan yan tada zaune tsaye masu ɗauke da makamai su shiga gonannakin mutane su kwakwata musu gona su kwakwata wato su halakar da amfanin gona wasari ko kuma wato barawo idan barayi ne suka zo cikin dare yayyanki amfanin gona su tafi da shi wannan za a ce mata ja'iha ko kuma za a ce mata ja'iha ba tunda wannan aikin bani adam ne in ko wa'ancan ba aikin bani adam bane to an yi sabani wajen ilhakin shi idan aka duba na'am na na eh akwai hadisin jabir na hadisin jabir radiyallahu anhu na'am yi tambayar yadda mutane za su wato asali wato hadisin anas ibn malik لكن عن سن بخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمار حتى تلقي فقيل وما تلقي قال تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله ثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da amfanin gona har sai wato sumbura sai ya ce ku bani labari idan Allah ya hana amfanin ga a dukiyar dan uwan idan Allah ya hana amfanin da wani haƙƙi za ka ɗauki dukiyar dan uwanka ba za ka ci dukiyar dan uwanka ma'ana ka riga ka saya ba ka riga ka yanke ba ba kai hauji ba ka bar shi a jikin ka bar shi akan bishiya sai masifa ta zo ta afku akan amfanin to da idan mutum ka idan mutum ka ɗauka idan idan kai da ka saya ya zama to asara a kanka take abinda baka riga ka yi haunin ka ga baki ɗaya ba to na haƙi za a cinye maka to wannan shine wajihin shine wajihin sanya asarar akan alba'i wanda ya sayar shi zai dauki asara inda yayin da ya saya ba a samu intiqalin zaman ga baki ɗaya ya zuwa ga almujtari ya riga ya karbe shi ba to sai dai duba da cewar duba da cewar shi kansa almujtari yana da haƙƙi a shi kansa almujtari ya riga ya saya saboda haka ya kamata shi ma ya dauki asarar to sai imam malik ya kaddara cewar idan asarar idan masifar idan asarar ta kai sulusun amfanin to shine za a rage masa amma in bata kai sulusi ba almustari sai ya dauka amma in ta yi yawa sai su raba asarar sai ya dawo masa da gwargwadon abinda yanzu alal misali mutum ya sai amfanin gona a ya sai amfanin gona a dubu ɗari ya saya ko kuma alal misali mu ɗauki kamar mangoro ya sai mangoro a dubu ɗari yana jiran mangoro ya gama nuna ga baki ɗaya ya cire a kai gida sai masifa ta zo ta abu a abin da tsuntsaye suka zo suka ci cinye duk abu ya baci idan abin da idan abin da aka yi asararsa ya kai sulusi to idan abin ya kai sulusi to sulusin abin da ya sayar to wannan mikidarin sa sai a rage masa daga cikin farashin a dawo masa da kudin sa kamar dubu talatin da uku sai a dawo masa dubu talatin da uku su raba asara idan kuma abin bai kai sulusi ba alal misali kawai ushiri ne ɗaya cikin goma to sai ya ɗauki asara shi al-muslim wannan shine tafsilin mali shi ko wajen imam shafi'i ko da yawa ko ba yawa alba'i zai ɗauki asara ko mai kankantarsa in dai aka samu raguwa tun da a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi islaki babu kaidi na'am eh a a babu sharadi wannan biduni shar wannan asali ka'ida ce ta shari'a cewa idan aka samu wannan masifar ta abu babu wani sharadi cewar wato za a yi wad'ul jawa'ir shi ita take ambata za ga malamai suka ambace ta wad'ul jawa'ir cewa ana yafe ana yafe masifa in ta afku a cikin dukiyar a cikin dukiyar amfanin gona ba sharadi ko da sun idan suka yi sharadi idan alal misali idan suka yi sharadin wad'ul idan cewa babu wad'ul jawa'ir kamar an zo an yi ciniki na amfanin da za a samu na dabino alal misali shi alba'o sai ce tun da na sayar maka to babu ka'idar wadda uljawa an da wahabu duk abin da ya faru sai za ka dauka to yanzu ya halatta wannan sharadin yawa yanzu irin wannan sharadin ya halatta na ya halatta ai tambaya nake ko nake tambaya eh to kai kace ya halatta ko ba halatta me yasa ya halatta kace almuslimuna ala shurut al alaja mun kace bi shi bai halatta ba me yasa ya saba ma shari'a illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wad'ul jawa'i kai kuma ka zo kace da sharadin babu wad'ul jawa'i na bala wa akai amun kawan zaka Na'am? A kan ‘yan banki to, to gashi nan za su zo, amma shi wannan ‘yan ja'iz ne ai. Na'am? Alaikun salam. Na'am? A lokacin da masu sa'ira su ne a tsawon da eto a su ne kamar su kuku salam kenan yanzu an misali an misali mutane a tattara a nemi kudade daga hannun mutane ko a ce kowa ya sanya hannun jari a ba shi shaida jarin da aka hada gabaki daya sai a ba manyan manoma a ce an sayar musu a a a ayan misali a ce ana so a yi noman rake ana so a yi noman rake sai a sayar mata a ba ma manoma amma abin da suka saya su masu wannan takardu din shine rake wanda za a yi kaga abin da suka mallaka abin da suka abin da suka mallaka shine rake wanda za a ba su kafin bayan an yi girbi bayan an yi girbi to matsalar za ta koma wajen shin ya halatta mutum ya sayar da amfanin asalam kafin ya karbe shi kafin ya karbe shi to asahin ba za a yi ba ba za ka sayar da yanzu alal misali kana ka riga ka kai amfani ka riga ka kai rake a can ɗari alal misali amma sai cikin sai cikin ogas sai cikin ogas za a yi maka delivery za a kawo maka shi to bai halatta ka je ka sayar ma da wani ba ka ce da Allah na riga kuɗina sun makare a kan rake da na saya miliyan goma ina da bukatar ga takardar shaida idan raken nan yayi sai ka karba ina sayar maka a miliyan tara ba ni miliyan tara sai sai ka ci ribar miliyan ɗaya tunda in ka in ka karbe shi in a lokacin nan ka kai sai da shi zaka kai da shi a miliyan a zaka kai da shi a miliyan sha a miliyan goma ne alal misali ko ma sama da haka to ka sai da abin da baka mallaka ba Allahumma sai dai to shi yasa ne ma suke cewa su kuku salam ba a sayar da su a kan limaji ba su da wato da not ba ba a ba a iya cinikin su tun da ba za ka yi cinikin su ba sai kamar yanzu kamar cinikin bashi kamar cinikin bashi zai zama to ka sayar da abin da baka riga ka karbe shi ba domin a lokacin nan abba ma ga hannun waye idan aka zo a idan wanda zai bayar bai bayar ba kaga zai zama dukan cewar a a shi kuma da shi kai ya sani baka da kudura ala taslim baka da ikon sallama ma tunda baka karba ba sai dai yanzu alal misali mu dauka idan aka yi abinda suke cewa farar rasala yanzu a ce mutane a ce wani kamfani ko kamar bankin jaiz ya taso ya sayar da mutane hannun jari ya sayar ya karbi kudaden mutane ya tattara kamar a biliyan daya daga hannun mutane sai je samu masu noman rake ya ce zai sai rake ɗin nan miliyan daya sannan sai ya karbi contract daga dangote shuga dangote su kuma su ba ma ja'in oda cewa za ka kawo mana jari kamfani za a kawo mana rage na za mu sai raken gwargwadon irin wani gwargwadon an kama alal misali a ce raken san dubu ne za a yi a kan biliyan daya san dubu a kan biliyan daya idan an yi girbi cikin september saboda haka ja'iz ana bin ka ja'iz zai samu zai samu can dubu daga manoma amma amma wannan can dubu ba nasa bane na wanda suka kai hannun jari ne to sai ya je ya samu ya contract a musu dan gobe cewa a cikin September zan sayar muku da can dubu na rake amma ki saya a biliyan daya da dubu dari daya a biliyan a biliyan daya da miliyan dari kaga ya ci ya ci ribar miliyan dari yayi tijarin ko kuma dan gobe ma sun ba shi alƙawari za su saya a lokacin to a kaga shi salam shi ma yayi amma ya karɓi kuɗin daga wajen ɗan gobe to da ya riga ya karɓi kuɗin zai iya idan idan ya karɓi idan ya shiga cikin wannan salam din a maimakon waɗannan da suka sa hannun jari wanda yake da jirgi na hannun jari zai iya sayar da nasa a lokacin na'am ba zai iya ba na'am bai karba ba to amma idan aka duba cewar a wato da wakilci jari ya shiga cikin wani salami tare da shi har ya karbi kudin ya karbi kudi a maimakonsa ya karbi kudi a maimakonsa tunda har ya saya ya sayar musu ya saya ya sayar musu idan alin misali ya samu wannan da yake yawanci amma dai business wise ta hanyar kasuwanci da ya irin wannan ya faru domin shi dangote idan ya san cewar jaiz ya samu a biliyan daya me zai sa a lokacin zai ba ma jaiz biliyan ɗaya da miliyan ɗari akan abin da yake in ba su maganin ta cikin September zai biya zai iya ma dai jaiz alkawari sana alkawari a cikin September na baka alkawarin cewa zan sai wannan rake wanda aka yi a farashi kaza saboda haka jaiz kaga ya tabbatar da wanda suka kai hannun jari cewa za ku samu ribar kowa zai samu ribar 10% akan kuɗin da ya kai tun daga shi ɗan goce zai saya a miliyan ɗaya da miliyan ɗari to kaga a lokacin to kaga shi ma a lokacin ba za ka iya sayarwa ba tunda bashi kana sauraro amma surar ta farko da na faɗa idan har an riga an sayar dama me ma ya kamata ma ya ai sai kawai rabawa mutane kullum da ribar eh matsala tana kan tana kan su dai dole su ba ma ɗan goce matsalaci dole su ba ma ɗan goce tunda ya biya bayan sun ji ga kuɗa dole dole sai sun nemo sai da na yi shine ma'anar shine ma'anar salaf a azimman su sai sun samu wannan raken sun baya na na mene za a iya to to alaikum salam ban ji ba eh aljaiha eh in ya zama to ba aikin dan adam bane
kayan da ake musu bayi ne da ruwa an suka musu ruwa daga koron kusan kuma shi mutum da zai ba da wani sai su kuro yi yawa da su kai ga bangon eh yadban shi wanda ya shi zai zama ne ba ja'iha ba ce ba ja'iha ba ce wanda yake mai sakar ruwa sai ya ki sakar ruwa ko ya saki ruwa ya yi ambaliya ya halakar da amfani shi zai biya ba ja'iha ba ce wannan daga wannan ganganci ne yadman shi zai zama a yawa ina ta faɗan hadisin jabir shi nake nema gashi nan na gano shi a dan shi ne nassi akan abin an jabir ibn abdullahi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law bi'ta min akhika tamaran fa asabathu ja'iha idan ka sayar ma dan uwanka amfani sai masifa ta abku a kansa fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bi halatta ka karbi komai daga gare shi ba bima ta'khudhu mala akhika bi ghairi haqq saboda me zaka karbi dukiyar dan uwanka ba tare da haƙƙi ba kaga wannan hujja ne ga shafi da sai islam ba su duba sulusi ba ko ba sulusi ba mutlakan aka suka dauka wa fi riwayatin a wata riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da asarayar asarayar da wato abinda masifa ta same shi na amfanin gona shine wad'ul jawari yayi umarni da wad'ul jawari asarayar da masifa da ta afku ga amfanin gona akan wanda masifa ta afku a gare shi wannan shi ne to wannan shi ne asalin barista a to kaga bai tun da ya zamanto umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai halarta a yi sharadi da zai saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da ga kullu ciniki a sanya daga cikin sharadin wannan cinikin wad'ul jawa'ih a ce babu wad'ul jawa'ih to wannan ciniki ya wannan sharadi ya baci cinikin yana nan amma sai a ce wannan sharadin ba za a yi aiki da shi ba na'am a akan amfanin gona ne akan amfanin gona ne su akan sauran abubuwa shi wannan ana komawa zuwa ga intiqalul zaman wanda zaman ya koma kansa to masifa shi zai dauki masifa wanda zaman bai koma kansa ba ko ba shi ke kuma ba amma kame an ba shi har mukulli to wa zai dauka an ba shi mukulli ba an ba shi mukulli bayan bayan in an ba shi hukulli shikenan zaman yayi intikali ya zuwa gare shi yace azzani sharadi na biyu sharadi na biyu na ne na wad'ul jawa'i a wajen imam malik an tusiba al-ja'ihatu thuluth ath-thamari fa akthar ya zamanto masifar ta samu kashi ɗaya cikin uku sulusun amfanin ko abin da ya sama da haka mafhumin ka idan idan masifar ta samu kasa da sulusi ne ba za a yi wasu uljawa'i ba si al-mushtari sai ya dauki asara al-mushtari sai ya dauki asara qala wa qala ashhab ashhab yace sulusu qimatiha sulusun qimarta wato sai a duba ga baki ɗaya wannan amfanin nawa ne kimarsa a kudi in aka dace sayarwa to idan abin da ya idan abin da ya samu idan masifa ta afko akan kimar akan sulusin kima to shine za a yi wadul jawa'i fa in asabat aqalla min as-sulus idan ta samu abin da bai kai sulusi ba lam yuba anil mushtari shay ba za a yafe ma al-mushtari wani abu ba sai ya dauki wannan masifa wa idza asabat as-sulus idan kuma ta idan kuma masifar ta afko akan sulusi fa akthar ko sama da haka lazima al-mushtari qimatuha ba'da hafdi ma lazima al-ba'i'u ne ko lazima al-ba'i'u dan a cikin a cikin nusa ku ya yace eh na'am لزم المشتري قيمت قيمتها بعد حفظ ما أصابت الجائحة to kimar abin da ya saya ya lizimci mushtari amma bayan an yafe abin da masifar ta afko a kansa tunda ai farashi ai kudin yana kansa ko ya riga ya saya alal misali ya sai amfanin gona dubu ɗari sai fari suka zo suka bata amfanin gona abin da suka bata kusan rabi ya tafi da aka rabi ya riga ya tafi to idan idan wannan abu ya faru rabin da ya saura yana da jinkan mustari sai ya biya dubu hamsin din nan shine abinda masifar ta amko a kansa sai a yafi shine ba da haƙƙi ma a sabatin ja'iha to da ka haka ne lazimar mustari inda ai haƙƙin a kansa yake shi ya saya saboda haka shi ake jira ya biya kuɗi idan ko ya riga ya biya ne to abin da yake luzumtarsa daga cikin abin da ya biya shine abin da ya abin da ya kubuta in aka in aka in aka in aka zabtare abin da masifa ta afko a kansa sauran yana nan yana da ya luzumce shi ba za a dawo masa da shi ba wato sai a dawo masa da gwargwadon kimar abin da wato aljaiha ta same shi wa ha huna furu'un arba'a anan akwai rassa guda hudu الفرع الأول فرعي نفرق إذا كانت الجائحة من العطش idan wato musifa ta zamanto daga ke kasashe wato rashin ruwa fa yuba qaliluha wa kathiruha ana ragewar wato ana yafi abin wato ana sarayar da kadan tinta da mai yawan ta sawa'an balagat thuluth amla ko ta kai sulusi ko bata kai ba saboda wannan najira ce kuma saboda abu ne wanda yake babu iko bayan babu iko a kansa bayan babu iko a kansa kai wannan galibi ne yana yawan afkuwa yana yawan afkuwa ya zama to kan cewa ruwa bai samu ba to idan irin wannan ta faru sai ya zama to wato da kaɗan ko mai yawa sai a sarayar da shi alfar'u tsani far'i na biyu idan kanat alja'ihatu fil baql idan ja'ihar idan wannan masifar ta afku ne akan wato a a a kulubut wanda kulubut wanda yake a kasa bayudu qaliluha wa kathiruha shi ma da kaɗan da mai yawa da ana yafewa وقيل هو كسائر الثمار ودن كما ما لا wani kaulin a mazhaba aka ce huwa kasa'ir thimar kamar sauran amfanin gona ne yuza minhu thuluth fama fawq za a sarayar da sulusi da abin da ya sama da haka الفرع الثالث فرع نأكو إذا بيع زرع بعد يبس بعد يبس بعد أن بعد أن ييبس بعد أن يبس واشتد إذا أكا سيدا وإذا idan aka sayar da shuka. bayan wato amfanin ya bushe ya yi ƙarfi yadda yake wato yana shirin nuna ya zura aw tamarin ba'da tamama ba'da ba'da tamami salahi jami'ihi ko kuma aka sayar da kayan wato kayan amfanin gona wanda yake na kayan marmari bayan bayan cikar burar da ingantar gabaki ɗayansa wasu ihqaqihi lil qasr kuma ya riga ya kai munzalin da kawai girbe shi za a yi walan na turfi tarqiyatihi fa'ida babu kuma wata fa'ida akan a kyale shi ya ci gaba da zama a gonar thumma asabat hujaiha sannan masifa ta zo ta afko a kansa lam yunza minha shay ba za a ba za a sarayar da komai a kai ba domin a lokacin nan kamar ya zama to ajiya ya bayar to wajen ajiya kuwa ka san wanda aka bashi ajiyar abu amintacce ne akan duk abin da ya same shi ba tare da gazawarsa ba ba shi ne ya sabbaba wannan ba bal barin sama a lokacin a wannan hali yana daga cikin mushtari ne shine ai yace an bashi dama ya je ya girbi da ya girbi ba sai ya kyale shi kwatsam ya yi sakaci sai kwari suka zo suka cinye to nan wajen babu wani uljawa da anan kaga wannan za a iya cewa ai wannan ya ci karo da zahirin hadisi to amma duba ne ya zuwa ga ma'ana wannan surar ba ta shiga cikin surar da hadisi ya ce ai wani uljawa tunda wani uljawa akan ba ta shiga cikin surar da aka ce me yasa kake zaka ci duke dan uwanka ba da haƙi ba tunda kaga an bayyana illar illar shine kan cewa musiba ta afku akan duke dan uwanka ba tare da wani sake nasa ba ba tare da wani gajiyawa nasa ba wato ba tsaye ba tare da wani sake nasa ba don haka a cikin wannan kamata yi ku raba asarar ku dauki asarar ta to amma yayin da ya zama to cewar shine yayi sake bai je yayi abin da ya nufince shi ba to kuma idan aka ce duk da saken da yayi kuma a mayar masa da asararsa to wannan mayar asarar da asarar da aka ya zama to cin dukiya ba da haƙƙi domin da wannan haƙƙi zai ci dukiyar shi al-ba'ir al-far'u rabi reshe na hudu idan kana al-mabi'u min al-thimari ajnasan mukhtalifa idan abin da aka sayar na daga wato kayan marmari jinsi daban-daban ne kal'inab kamar inibi kun san inibi jinsi ne daban-daban akwai jansa akwai bakinsa akwai koransa wajin kamar ɓaure fi sabqatin wahida amma an sayar da su a cikin ciniki guda daya fa asabatil jaihatu sinfan minha sai masifar da ta zo sai ta sami sinfi daga guda ɗaya daga ciki wa salima sa'iruha sauran asnafin kuma sauran dangin sinfin daban-daban su kuma suka kubuta suka aminta fa jaihatu kullu jinsin mu'tabaratun bi nafsiha to kowane jinsi masifarta za a yi masa itibari da jinsin ta ne fa in balagat thuluthan fa in balagat thuluthuhu wudi'at idan ta kai thuluthin sa sai a saraifar wa in qasurat anhu idan ba ta kai thuluthi ba lam tuba ba za a sarayar ba wa qala asbab asbab yace yutabaru bil jumla yace za a dubi jumlar abinda aka saya ne a cikin sabkar فإن كانت الجوع جائحة إذا مسيفر ثلث الجميع تاكي ثلث جباكي أي أبدا أكا كل شريكين أكي وضعت سيعة سريد إتا وإلا فلا إنكو باهاك إنكو بتكيبا فذا أي فذا سريد إتا أما السورة كو mutum ne ya je ya kulla ciniki da mai lambu a cikin lambun nan akwai inibi akwai mangoro akwai akwai goba alal misali da ya kulla ciniki yadda ya bayan kuma an riga an cika sharadi na shari'a an samu hudu salami amma kafin a girbi sai a masifa ta zo ta afku amma ba ta samu komai ba sai yi da mangwaro da mangwaro da goba duk sun aminta ilimi kawai shine abin ya same shi kuma masifan nan ta kai sulusin ilimi amma ba ta kai sulusin gabaki daya cinikin da aka yi ba idan alal misali abinda aka saya na mangoro zai kai buhu goma na goba zai kai kwando goma na indi zai kai kwando goma sai abin ya zo ya samu da ya zo ya samu kwando a kwando biyar alal misali na indi kaga kwando biyar na indi bai kai sulusin ga baki daya abin da aka kulle cinikin a kai ba amma ya wuce sulusin indi din to a nan wajen akwai kauli guda biyu a mashhurin mazhab wanda yake shine ibn juzay yayi tafsiri da shi za a yi wani uljawa ne inda ya kai sulusun sinfin shine ilimi amma bai kai sulusun da baki daya abinda aka kulle cikin haka yau a maganar asbab kuma asbab daga cikin malaman mazhabar malikiya shi ma sai ya ce za a yi in dai ya kai sulusun da baki daya za a yi wani uljawa amma in bai kai sulusun da baki daya ba kamar a wannan surar ya ga ya kai su sun ilimi amma bai kai su sun gabaki daya wanda abin da aka kulla cikin a kai ba to a cikin wannan sura a wajen asbas ba za a yi wani gaba kun bai ji sura ko alaikum salam wajen sanya sulusi ka'ida ce ta imam malik cewar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulus wa sulusu kathir sulusi yana da sulusi shine haddin yawa a wajensa to yana ganin kace ai wad'ul jawarih mutlaqan shi kansa al-mushrik shi kansa wato a ce ko kaɗan ko mai yawa a cikin halin da aka ce ai wasu jawa'ir ga baki ɗaya ba ai mura'ati da halin shi alba'ir ba kamata ba ai mura'atin halin shi wanda ya sayar ba wanda ya riga ya sayar zaman ya yi intikali ya zuwa gare shi sai dai saboda haƙƙi ya rataya da a bar wato amfanin a bishiya ga haƙƙin mushtari ya rataya ya zama cewa bai zama ya fitar ya fitar daga zaman din gaban ɗaya ba to dan haka abin da yake kaɗan ne al'asul shine kan cewa kowa idan ya ciniki a shirye yake ɗauki ya ɗauki ɗauki asara to in ya zama to ba shi da yawa to kamata ya ɗauki asara in ko ya zama to yayi yawa yawa kuma shine haddin sa asulu to kamata ya raba asarar su ya zama to kamar yadda shi al-mushtari zai ɗauki asarar shi ma al-ba'i ya kamata ya ɗauki asarar na'am to wannan shine abin da yake da alaka da bai ustimari wal usul sai matsala guda ɗaya wanda yake bai bai kawo ta ba wadda tana zuwa a cikin bai'ul himar shine matsalatul araya jam'u ariya al'araya jam'i na ariya nau'i ne na mu'amala ta tana da tafsiri da yawa wanda yake a kowane daga cikinsu ariya ne ariya shine mutum asalin al'araya ta zo ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da wato amfanin gona yana kan bishiya da wanda za a aura kamar sabon dabino mutum ya je sai sabon dabino a wato yana kan itaciyarsa da dabino tsoho wanda yake da shi wanda za a auna sai a samu wanda yake kardano in ya kalli dabinan zai ce in aka yi girbi wannan dabinan kwano goma ne gaba to in yi wannan shaidar aka ce kwano goma ne sai a je a auna masa sai ka je ka auna sai ka je ka baki kwano goma da tsohon dabino ka ce ya sayar maka da wannan sabon to wannan abin da yasa aka yi hasa wannan an hana kamar yadda muka karanta ko a darasin da ya wuce a cikin riba ya sunan wannan cinikin muzabana shi na ce ma al-muzabana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana muzabana saboda abinda aka shartanta at-tamasul ya zama to sun zama to daidai wa daida jahilci ga tamasul تحقق تحقق التفاضل هم كما wannan kaida al-jahl bit-tamasul ka tahaqqq at-tafadul jahilci da daidaituwar abin da aka ce a daidaita shi kamar tabbas ne cewa an samu fifikon juna to wannan halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai aka yi tokaciya saboda bukatar mutane sai aka ce idan abin da za a saya bai kai kuskusuki guda biyar ba idan abin da za a yi cikin da bai kai wusuki guda biyar ba kuma bukata ta sa ana bukatar a ci abin a matsayin wasu sabon dabino to ya halatta misalin sa waɗanda suke ba su da zina ba su da kuɗi da za su ce sabon dabino amma suna da dabino a gida toho wanda suka ajiye cin gaba a cikin buhu ga sabon dabino mutane ana cin sabon dabino su ma suna so su ci sai ake musu rufsa ba su ɗauko tsohon dabinan su zo a yi musu kardado a ce to ga dabino da yake kan wannan bishiyar da wanda yake kan wannan bishiyar ga baki ɗaya ka bai kai wuce biyar ba ku kawo wuce biyar wuce biyar shi ne kwano ɗari uku ku kawo kwano ɗari uku na ƙyale muku wannan bishiyoyin guda biyu na dabino ku rinka zuwa kuna ɗiba kuna cin sama to wannan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta lil ara'a ko kuma wannan sura ce ta farko ta araya sura ta biyu mutum ne ya yi iskari sai ya ba ma a sai ya ce dabinan da ke wannan bishiyar da wannan bishiyar da wannan bishiyar ya auna ya ayyana bishiyoyi gaban guda uku ya ce na baka ya yi kyauta da shi ga wani to da yake bisa al'ada idan lokacin da kaga in yace yayi kyauta da shi kaga dabinan amfanin naka ne ko shi zaka iya shiga ka je ka ka je ka yanko zangarniya a je gida a ci kuma za ka bar shi akan dabinan ne har sai ka gama kwakwata ko kana jin tsoron zai zama to bala sai ka yanke gaba ki ka tafi da shi gida to sai ya zama to mai gona mai lambu da yake al'adarsu mutum zai je ya zauna tare da iyalinsa a cikin lambu ana kamar da yadda ake wato kamar yadda ake picnic din nan duk wanda ya san larabawa har yanzu suna yi idan aka yi sabon ruwa sai a ɗauki iyali da yara gaba ki ɗaya in ana da lambu sai a je a zauna a lambu har yanzu ana karɓan hayar gona masu gona yawanci za a ga idan mutum yayi gidan idan mutum yayi gona yayi lambu to zai yi swimming pool a ciki da wajen wasan yara sai rinka bayar da shi haya sai mutane sai su je su karɓa su kwana su yi a je a ta masu masu bin Allah ita abubuwan nishaɗi da karatu da sauransu masu masu batsala kuma je su ta batsala su to sai idan tun da kenan kaga ana yi to wanda yake da gona idan ya bayar da waɗannan itace na na dabino guda uku wanda ya ba da kyauta zai iya zuwa tunda an bashi dabinansa an ba shi free access yana da daman yanzu ya kafa zai zo zai yanka sai ana ce masa to da Allah ku kau a abin za a hau sama ko kamar yadda ake yana a ce za a hau sama wato a kauce to sai wannan abin ya takura gare shi shigar da zai rinka yi yana shiga yana fita sai ya zama to akwai takura a gare shi sai ce to kaga idan na baka wannan maimakon haka kawo mun mikidarin sa na dabiru kawo mai tijarin da na dabino in ya so kai ka in ya so a a a ya ce bari in baka mai tijarin sa na tsohon dabino maimakon kana shigowa kana fita don akwai takura a gare to an halatta idan wato bishiyar nan guda uku a ta fi musuki guda biyar to ya halatta ya zaɓi daga ciki gwargwadon musuki guda biyar ya yi wato ya ci da shi kaga sai ya zama to wannan istisna'i ne to gaciya ce ga hana musabana to wannan shine alharaya yawanci suna ambatar sa a cikin babu bai imani wal usul ya kamata ku san shi akwai suwar waɗansu amma dai waɗannan kusan su ne da ba sura araya ta kunshi ciniki asalin ta zai iya zamantowa asali ciniki ne kamar misalin farko da muka ambata zai iya zamantowa asalin ta kyauta ne ta koma ya zuwa ga mu'awara ta koma ya zuwa ga ciniki ka bayar da kyauta amma kana ganin kyautar za ta takura maka to sai ka ce maimakon wannan kyautar ka sayar da abin da ka bayar da shi amma wannan ba zai zama to al'aidu fihi ba fihi ba na zama la hamsu ran ne ke nan istisnari ne shine istisnari ne min al-qa'ida na'am alaikum assalam za a iya yi tunda alal misali wato ka ba mu mutum ka ba mu mutum masara wanda yake za a je a gasa ko a dafa a ci ka ba shi wannan kana da masara da kai nomanta kai kuma maimakon ka jira sai an je an yi girbi an yi shugabanta sai a zo a yi a yi miki a auna ce wannan masarar nawa za ta kai ya ce za ta kai buhu ɗaya za ta kai kwano ɗari biyu to sai ka sai tsaba ta masara kwano ɗari biyu maimakon sauran masarar da take a cikin zangarniya a cikin itacen ka sayar da shi shi ma mikidarinsa da wuski biyar shi ne abin nan shi ne misali inda wuski biyar shi ne misali kwano ɗari uku ya halatta a yi shi ma wannan zai iya shiga cikin araya da yake asalin araya amma a dabino ne to shine dukkan abin da yake ake cin sabon sa sabanin tsohon sa kaga zai shiga cikin inibi zai shiga cikin ɓaure tunda kaga inibi a sabon sa wanda yake mai ruwan za a iya mubadala za a iya sayar da shi za a iya sayar da shi da da da busasshen dabino rai da wannan sultanar to amma wannan fa ga wanda yake ba zai saya da dinari da azurfa ba ne wanda yake ba shi da kuɗi da zai saya zai saya da tsaba wanda yake da zai saya da shi wannan ab- a- a- a- a- da dabinan ko da inabin ko da inabin wanda yake na ci na'am albabu tsamin babi na takwas fi bai'il murabaha a cikin cinikin murabaha almurabaha na bayar da riba wato cinikin da zaka ayyana ribar da za a baka wal musawama daga asau cinikin tai shine wato a a abinda zaka faɗi farashi abokin ma ya faɗi farashi haku yi ittifaki akan farashi wal muzayada da cinikin ƙari ta ce ga wannan shine shine auction wato kowa zai rinka ƙara farashi har sai ka kai ya zuwa ga farashin da yake shine kake ganin za ka iya sayarwa a kai wanda ya koci wanda ya ayyana wannan farashi sai ka sayar masa wal istinaba da kuma al istinaba shine ka ce wa mutum ka wakilta shi ka sanya shi ka ba shi ikon ya saya da abin da yake zai saya wa huwa al-istirtal shine cikin istirtal ka sakar ma mutum kanta duk abin da ka bani na sayar maka kun ga jinsi guda ciniki guda hudu kenan fa amma murabaha ita cinikin murabaha fa huwa an ya'rifa an yu'rifa sahibu sil'a al-mushtari bi kam ishtaraha shine ma'abucin abin sayarwa ya sanar da ya bayyana ma wal almushari mai siye bi kamishtaraha da nawa ya saye ta wa ya'khudhu minhu ribha sannan ya karbi riba akan abin da ya sayar din imma alal jumla imma a jumlace mithla an yaqul ishtaraytuha bi ashara kamar misali yace na sai wannan da goma wato da dinari goma wa tarbahuni dinaran ka bani riba dinari daya au dinarain ko ka bani riba dinari guda biyu wa in ma ala tafsil ko kuma a bisa tafsili a rarrabewa wa huwa an yaqul shine yace tarbahuni dirhaman li kulli dinar zaka bani riba dirhami daya ga kowane dinari aw ghairi zalika ko wani wannan wa hiya ja'iza wannan ciniki ne wanda yake ya halatta khilafan lil zahiriya sabani ga az-zahiriya saboda sun ce bata zo ba su kuwa jumhur sun ce tunda Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba ko babu riba a cikin wannan kuma babu a zarar a ciki don haka ya halatta tamkar ka ce ne ga shi ga wannan hajar ta sayarwa kai ka san abin da ka saya ka ce amma kai ga abin da za ka sayar da ita ko da ba ka bayyana ba an fahimci da murabaha ta nemo don haka dole ne sharaɗin murabaha ba za a yi cinikin murabaha ba sai an san farashin da yake wato sai an san farashin saye farashin sil'a a wajen mai sayarwa sannan kuma sai an san likidarin ribar da za a bayar sai an san likidar dole sai an san wayannan abubuwan guda biyu da asalin farashin da kuma ribar to wajen ribar shine akwai sura guda biyu za ka iya faɗan jumla ka ce gashi wannan motar miliyan ɗaya ce za ka bani ribar a dubu ɗari kaga wannan an sani akwai abin nan wato akwai akwai shafafiya akwai transparency an faɗa ko kuma ka kawo shi a jumlace a tafsir ka ce gashi a miliyan da yake amma za ka ba ni ribar kashi goma a cikin kowane ɗari wato 10% kashi goma a cikin kowane ɗari to a cikin wannan wanda bai san accounting ba wanda bai san accounting ba wani lokaci yanda yanzu bankunan musulunci suke yi wato suna yi ma mutane a suna yi mutane a bila rufa ido a nuna maka abu amma ba haka bane domin idan suka ce maka 10% zai ce 10% per annum a duk shekara amma kuma za ka ɗauki shekara biyar ka biya saboda haka 10% per annum idan aka zo aka yi lissafi watakila sai ka ga ya koma ya zama to 40% kamar an misali ka sai mota a miliyan ɗaya sai su ce maka za ka biya 20% in aka ce 20% ka ɗauka za ka biya miliyan ɗaya da dubu da biyu ko kai abin da za ka ɗauka ke amma aka ce maka 10% ɗin nan ai 20% ɗin nan fa annum ne idan aka zo aka yi maka lissafi in ka ce a kawo maka schedule of payment idan aka yi maka lissafi sai ka ga karshen da in ka tashi biya sai ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to kaga an rusa sharadin murabaha sharadin murabaha dole a san asalin ka san asalin kudin kuma dole ka san ribar kuma sanin ribar ta hanyar yadda yake ba za a samu gumu ba za a samu a rigima ba domin wani idan ya zurfi a ba 20% ka ce mun ba 20% ni a sani na a gida kuma a ni a sani na na lissafi 20% da ribi amma ya aka yanzu zan biya miliyan 1,500 to shi yasa yake bi wajibi ko da sun ce 20% fa ana tunda bai halatta ba a rabu akan rashin sanin farashi kuma ka riga bi shar an ce shekara biyar ne saboda kaga an san farashi to wajibi ne ka faɗa 20% fa ana kuma abin da yake nufi shine za ka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar tunda ba kowa ne ya san wannan ba ba kowa ne ya san wannan accounting din ba duk da yake kaga dai a zahirin abin da malamai suka shartanta ya halatta amma idan ya zama cewa zai kai ya zuwa ga jahilci ga abin da ka tsaya a kai to wannan zarar wanda bai halatta ba dan haka dai sauran sharuɗa sharuɗa na ciniki da rashin riba da rashin algarar dole a tabbatar sun cika a cikin murabaha na'am eh ba murabaha bane tashin hankali eh eh eh eh
sai za ka je ka nemo wata makila ka an so in bol eh ka kawo musu mm
ka kai kai ne kai wannan wahalar eh mm sannan su kuma biya su abubuwa su kawai biya kuɗi eh su kora maka
to sai a cikin amma yaushe yaushe ake yaushe ake kulla cinikin murabaha daga ka je wajen su ka ce kana son mota lokacin za ku kulla cinikin murabaha da ai ba shi za ka yi kana su ba ka ba kana su ba ka ba da ruwa ma ba mu ba da bashi eh me za ka yi da su eh sai ku duka ma sai ka sai ku ba mu da eh Mm. mm. to shi yake cewa yaushe ake wannan yaushe ake sayar maka din yaushe ake akadin murabaha sai an sai sun sai sun biya sai sun biya mai mota kuɗi kaga in sun biya ko kai ne kake ka karbo a matsayin wakilin su su ne dai suka biya a lokacin ne za ku yi cinikin murabaha shi yasa a cikin eh ko ba haka ba na'am eh wannan sura ita daga cikin suwar na'ina ka zo wajen mutum za ka sai abu sai ya ce maka ba ni da shi amma zan siyo in na ciwo in sayar maka wannan ina ce makruha ta daga cikin suwar na ina amma makruha a wajen mali Mm, mm, mm, mm. wa arbahuka fiha eh eh eh mm, mm, eh eh shi ne suna yana da amma wannan inar amma a nan abin da ake nuna dama tana da abu ga motoci nan na kan kalam mm, yanzu za mu baka amma za mu za ka wani ba eh idan kana da ita babu iskala kan wani inar shi ne baka da ita ka ce ka je ka siyo mu ni kuma zan saya daga wajen ka in baka ribar kaza wannan yana daga cikin suwar na ina amma shi ma ba ina ce haramun ba ina ce muharram ina ce makruha kamar yadda Khalil ya faɗi sabanin abin da ke cikin nan yau shi ka bani sabanin abin da ke cikin kawani har a cikin kawani ne ya ce muharrama amma ai lokacin da mun yi tanbihi kan cewa wannan baya daga cikin suwar na ina wanda take muharrama suratul ina wanda take muharrama ita ce wanda a ita ce sura ta uku ka bayar da naqdan sannan ka dawo ka saye ta ajalan bi akthar bi ka dawo ka saye ta bi ajalan da kuma farashi wanda yake sama da yanda ka ka biya naqdan amma wannan surar wato surar da ta kawo yanda take a banki ya hada ya hada wannan surar ta ina makruha amma ainihin ai- cinikin murabaha ba sa yin sa sai bayan sun siyo shi yasa koyaushe mukan ce ma a su masu zuwa su binciki ayyukan jari da central bank idan kun je za ku duba contract da aka yi ta wato sayar ma mutane ko gida ko mota ku duba ku gani yaya tarihin invoice yaya tarihi nawa ne tarihin a lokacin da ja'i suka biya supplier yaushe ya biya supplier sannan kuma ku duba ku gani yaushe aka sa hannu akan contract din murabaha a yaushe aka fara magana ba ta da alaka da jamsa ai ba a wannan za a iya wato za a iya yin hatta wato za a iya yin MOU za a iya yin MOU ma gabaki daya a fara maganar ka je ka ce ina son mota sai a ce maka to shikenan ba mu da mota za mu wakilta ka ka je ka duba motar da kake so in ka duba motar da kake so ka kawo mana invoice duk a matsayin wakilinmu idan ka kawo mana invoice ka rubuta takardar alkawari cewa idan muka saya za ka saya daga wajen sannan muna so ka kawo kuɗi a 10% na kimar ka ajiye a wajenmu don idan ka fasa in mun cutu mu ɗauki cutar da kai mana daga cikin wannan sannan idan mun biya za mu wata za ka je ka karɓo wannan motar idan ka karɓo sannan za mu zo mu yi contract ta murabaha contract ta murabaha ga sharuɗanmu a ciki abinda muka abinda duk ka kaya za mu sayar maka da ribar kaza da mudda kaza da ai contract ai ai MOU gabaki daya har a sa hannu akan wannan MOU wannan duk ya halatta tunda ba ciniki bane mubahama ce to bayan an yi idan duk aka yi wannan za a zo kuma a sa hannu a kan takardar wakilci mun yi abin jikinka a matsayin wakil sannan idan aka saya ran da aka saya ka je ka karɓo kuma sai kuma a zo a sa hannu a kan contract ɗin muraba ka ga lokacin nan ba a yi bai umarai sa inda ka ba dama me yasa surar da ka kawo take da mushkila inda haka ake yi shine akwai bai umarai sa inda tun kafin su mallaka har su da aka dinci domin me suna so su kare kansu kan cewa ai mun riga mun sayar maka saboda haka ko da bayan sun siyo daga baya kace ka fasa ya lalace ka alhali kuwa bayan sun riga sun siyo za ka yi cewa ka fasa illa iyaka abinda suka yi idan sun sayar hasarar da suka yi za su iya za su iya cirewa daga cikin abinda ka ba su wanda ake ce masa hamishin jibiya na'am eh to ai saboda alkawari ne kai alkawari ka saba bisa mabda'in malikiya da suka ce wato alwa'ad mulzimun lilwa'id diyanatan wa qada idan mutum yayi alkawari yana lizumtar sa tsakaninsa da Allah haka kuma a hukunci to bisa hukunci ne aka lizumta maka wannan eh to amma yanzu a cikin irin wannan kayan inflation din cost price ai za ka je ka biya abu ne wanda yake ana samun sa a kasuwa a miliyan takwas ka je ka mai da shi miliyan goma kuma suka sa ribar su miliyan goma sha ɗaya saboda haka an ji ta yi jila cewa ka je ka wata buƙatar akwai buƙatar wani kuɗi da kake da shi saboda kana buƙatar miliyan biyu don haka ka yi dabara ta yadda zai zama to an baka miliyan biyu riba kuma da ka tashi biya ka biya da ƙari ka ci riba ta wannan hanya to amma yanzu alal misali idan ma'aikacin jari yayin da ya aka sai shinkafar ka je a aka je aka ɗauko aka nuna masa ya gani iri iri sannan aka zo aka sayar masa kana ka mallaki shinkafa ko sai ka je ka sayar da ita wajen wani sai ka je ka sayar ma da wani a miliyan takwas dama kai kudin jirgin su ka karɓi miliyan takwas karshen ta dai za ta zo mu biya nawa za ta zo daga kamar me kamar me neman auren mu ne dan Saudiya ko ba haka ba tawarruf ne kai eh anan mushkilar take idan babu shinkafar ai shine matsalar da muka muka tattauna ran nan da malam Awwal cewa idan ba a ga abin sayan ba in ba a ga abin sayan ba to wannan anan iskari take shine ba shine ba har har professor ya kawo shawarar balu ce cewa kamata ya samu amintattu wanda aka san kan cewa su ba za a haɗa baki da su a irin wannan bogin ba kuma har na gaya muku abinda Kuwait Finance House suka yi Kuwait Finance House suna da wato MOU suna da MOU da suppliers MOU suke da shi ba ma sa bukatar su wakilta kai ne tsaye ka je ka karba abu kawai in ka zo kana son shinkafa dama akwai masu shinkafa wanda suka saba suna hulɗa tare da su sun yi alkawari da su sun yi MOU da su cewa duk randa muka muke da kastoma muka turo shi ya tsaya idan daga baya ya fasa ya ce ya fasa za mu dawo maka da ita ba tare da mun biya ka kuɗi ba saboda haka muna da wakala cewa za mu iya sayan kayanka daga wajenka duk da yake ba mu wallake shi ba amma muna da wakilci kaga ba kudoli ba ne saboda haka sai alal misali suna sayar da shinkafa mutane masu bukatar shinkafa sun zo wajen mutum goma a rana ɗaya an je wannan ya sayi can goma wannan ya sayi can ashirin wannan ya sayi can talatin gabaki ɗaya duk kawai sun je suna zuwa ana ba su invoice suna zuwa jaiz aka yi contract da su suka koma da ma a a a da shaida suka karɓi shinkafar su jaiz ba su sa kuɗin su ko kwabo ba amma suna da wakala daga wannan saboda MOU da suke daga baya ƙarshen rana sai su zo su ce to shinkafa nawa aka samu gashi a kan nawa shikenan sai jaiz sai su tura musu kuɗin su gabaki ɗaya da ɗaya daga cikin waɗannan mutum goma ya ce ya fasa bayan an zo an yi contract ɗin ko kuma bayan ya yi ya samu MOU da zai sai ce ya fasa shikenan ka fasa to shikenan kawo takardarka sai mu ce to shikenan wannan shinkafa ya fasa ba sai ya ɗauka ba kaga babu zancen kan cewar yana kan ja'iz kaya yana kan su zama haka suna buƙatar sayar da shi in sannan su za su ɗauki wani abu na hami jijiya to a cikin irin wannan ba ba sa bukatar su ma wani hami jijiya saboda zararin da ake tsammanin ba za a samu ba babu shi na'am sauran minti lokaci ko sauran minti goma mala ismail kai ne time keeper din mu gaskiya ne ya kamata to wa ha huna furu'un sitta anan akwai rassa guda shida al-far'u al-awwal reshe na farko in kana qad naba sahibu sil'a ziyadatan ala in kana qad naba haka yake a cikin musarfu in kana qad naba sahiba in kana qad naba sahiba sil'a ziyadatun ala thamaniha idan ya zamanto akwai ƙari da ya zoma shi ma abucin sil'a akan thamaninta fa in kanat ziyadatu mimma laha aynun qa'ima idan ƙarin yana da wato yana da abin da yake za a iya lissafi za a gan shi a jikin abin sayar hasaba ha sahibu sil'ati ma as-saman zai musa wato zai sanya mata shi ma abucin mai sayarwar zai sanya wannan wannan ainin zai sanya wannan abin da yayi niyaba ya ƙara mata kima zai sanya shi a cikin lissafin farashin waje ala laha qisman min ar-rib kuma ya sanya mata kaso na riba وذلك wannan misali akan wannan kalkhiyafa wasibaga wal qasara kamar dinki kamar rini kamar kuma wato tsa'aninki da bugu idan alal misali mutum ka je mai sayar da kaya ne yana sayar da shadda sai ce wannan shaddar kowane yaji goma dubu talatin ce to sai ya ce amma a dubu talatin din ba a haka zai sayar da ita ba ya yi mata wani ƙari da zai ƙara ƙimarta kamar alal misali an je an runa ta an runa ta da kala wanda yake shi ake yayi wanda yawanci shadda ba ta zuwa a wannan kaga rin nan ya ƙara mata kima kuma sai da ya kashe kuɗi ake to wannan kuɗin alauka misali dubu biyar ya ƙara to yanzu ta zama to mata dubu talatin da biyar kenan ko to zai ƙara wannan dubu biyar ɗin ya zama to dubu talatin da biyar shine uwar kuɗi shine uwar kuɗi a wajensa kuma ya sanya mata kaso na riba kamar yadda zai ci riba akan dubu talatin haka zai ci riba akan dubu biyar an fahimta haka zalika kamar ko ɗinki idan ɗinkawa aka yi haka zalika in wata hidima aka yi ta ninkewa da bugu da sauransu wa in lam yakun laha ainun qa'ima idan ko wannan ziyadar da ƙarin da aka samu ba shi da wato aini wanda yake ba shi da ba za a gan shi ba a gan shi daban da asalin da asalin sil'ar wa amila hadi nafsihi kuma shine yayi da kansa kafai kamar ninkewa wan nashr kamar budewa lam ya'tibha fi thaman ba zai kidaya shi a cikin ba zai lissafin sa ba a cikin at-thaman abin da yake shine zai yi ko da wani ya sa ko da ma'aikata ya sa suka yi mata wannan to nan ba zai kirga shi a cikin thaman ba walam yaj'al laha qitan min ar-rifq ba zai sanya ba zai sanya ma afwan idan shine yayi da kansa ba zai sanya mata ba zai sanya mata kaso na riba ba fa in ista'jara alaiha amma in ya dauki ma'aikata su ne suke yin wannan hasabaha fi thaman zai sanya shi a cikin kudin walam yaj'al laha qistan min ar ba zai sanya masa kaso daga riba ba ka kira'i naqlil mubta mata kamar bin kudin wato daukan kayan daga so zuwa kanti wannan kudin da ya biya na dauko kaya daga so zuwa kanti zai sa shi a cikin farashi amma ba zai sa shi a cikin riba ba saboda haka zai zama so out of pocket expenses dan haka yanzu kamar a ce idan a zai sayar da mota motar nan da ba ta da AC sai sanya mata AC abin da ya kashe wajen sanya mata AC dubu ashirin ne saboda haka ta tashi alal misali dubu ɗari biyar da ashirin a wajensa to kuma yana so ya ci ribar ten percent a kai to ta ga zai ci riba akan dubu ɗari biyar da ashirin ɗin nan ne ba idan zai sa ten percent sai ya zama to dubu hamsin da biyu shine ribarsa amma idan alal misali ya sai ta haka dubu ɗari biyar amma kuɗin kawo ta daga alal misali kuɗin kawo ta kuɗin ɗauko ta daga daga daga so zuwa showroom ɗinsa abin da ya kashe dubu goma to idan zai ci 10% sai ya ci dubu hamsin akan wannan dubu ɗari biyar ɗin wannan 10% ɗin ba zai ci riba a kanta ba sai ya haɗa ta tare da uwar kuɗi kawai akan cewa a kan cewa wato masrufat ne expenses ne wanda ba zai ci riba akan wannan expenses ba tunda ba shi da ba shi da ainihin ka'ima akan sil'a ba shi da wato ba za ka gan shi ba hidima ce wanda ya yi da ba ta da alaka da ƙara ma wannan abar kimarta hidima ce ta dole bata eh hidimar bata zama to bayyananna ba akan ita hajar da yake an fahimta wannan tafsilin gaskiya wajen malikiya ne shafi'a ba su da wannan tafsilin na'am نعم eh ai ba shi da ainihin ka'ima a kan sila ba shi da alaƙa da abin da zai ba zai tsara mata kyauta ba ba ta bayyana a kan sila saboda haka ba za su zamta shi ne a kan expense da za ku tsora cost din a kan shi wanda ya biya wannan cajin zai zama tun yana daga cikin asalin uwar kudin ne yanzu saboda ka za su iya caza a kansa inda yana daga cikin asalin da da shi ne sai da shi ne kuka mallaki kila amma abin da zai biyo baya na caji a kan sil'a bayan kun mallake ta shi ne ake wannan tafsiri idan zai bayyana a kan ita kanta hajar a gansa turku to za ku iya tazar farashi za ku iya tazar riba a kansa idan ba zai bayyana ba sai dai ku mayar da kuɗin ku ba tare da kun shafi riba ba to amma nan sai ya ce wa yajuzu lahu an yahsiba dhalika kullahu idza bayyanahu lil mushtari ya halatta ya caji riba akan ya- ya- ya kirga wannan ga baki ɗayansa duk wannan da wanda wanda ake tafsilin ya halatta wanda ya sayar ya kirga wannan wato ya lissafa wannan amma idan ya bayyana ma al-muslim idan aka samu transparency aka samu bayani ya halatta saboda ana buƙatar disclosure alfarru tsani reshe na biyu la ya juzul kabib fi tarifi bi saman ƙarya ba ta halatta wajen sanar da farashi shi yasa ake ce ma wannan ciniki wato a bai'ul amana ciniki na amana ciniki na aminci da bai halatta a ƙarya ba fa in kaza idan yayi ƙarya thumma yata thumma tahaqqaqa al-mushtari ala ziyadati fi saman sannan al-mushtari shi wanda ya saya sai ya tabbatar an masa ƙarin kuɗi fal mushtari muhayyar to wanda to wanda aka masa ƙarin kuɗi yana da siya yana da zabi baina an yumsika baina an yumsika bi jami'i thaman ko dai ya rike sil'ar da kuɗin gabaki ɗaya da aka sanya masa aw ya rus- ko ya bayar a wa a dawo masa da kuɗin sa illa an yasha al ba'i'u an yahutta anhu ziyada sai dai idan wanda ya sayar ya ni- wato ya yadda ya sarayar masa da wannan ziyadar da ya ta yi wa ma ya rubu haminar rufi da abin da yake tsayawa a mukaminta na riba fa yalzamuhu shira to ciniki sai ya zalunce shi wa qala abu hanifata la yalzamuhu abu hanifa yace bai zalunce shi ba inda ya masa ƙarya wannan abu hanifa ya fi ƙarya ya fi ƙarfi bai zalunce shi ba wato khiyar din sa zai iya zama a wajen a khiyar a matabar malikiya biyu ne kenan na farko ka karba a haka ya bayyana cewa an yi masa ƙarya ya yadda na biyu a warware shi ya dawo masa da kudinsa ya dawo musu da abin da suka saya wannan su ne kawai yake tafiya amma sura ta uku shine idan ya bayyana ya yi ƙarya ya zo ya gaya ma wanda ya sayar maka cewa kayi mun ƙarya abin nan ba haka ake- ba haka ka same shi ce eh na gaskiya ne na ce maka miliyan na ce miliyan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya amma a miliyan ɗaya ne saboda haka yanzu mu koma na cire maka wannan dubu ɗari da na ƙara maka da ka san ribar da na samu akan dubu ɗari na san bakan ɗinka to na ka dubu ɗari da goma na cire maka don haka ka biya ni abu a a- ka biya ni sauran dama ya sayar mana alal misali dubu ɗari a miliyan ɗaya da dubu ɗari da goma sai ya cire maka dubu ɗari da a- ya cire maka a tsarin da ya maka da rabonka daga cikin a riba to a nan wajen ba shi da daɗi dole ya ɗauka Eh? a'a a ya riga ya gama biya ma saboda haka zai dawo masa da abin da ya ƙara masa yanzu alal misali kama a wannan misalin namu abu ne a mota ce ta miliyan ɗaya haka ya siyo ta sai masa ƙarya ya ce motar nan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ce kuma ribar da zaka bani zaka bani ten percent ten percent a kan miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya sai ta yi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da goma sai ya bayyana sai ya- da ya gane ya masa ƙarya sai ce eh gaskiya ne miliyan ɗaya a dubu ɗari na ƙara masa riba har sai shira saboda haka kaga dubu ɗari zai cire shi haka zalika dubu goma wanda yake shine ka san ribar ten percent akan dubu ɗari zai cire shi saura ka zai cire mata dubu ɗari da dubu ɗari ɗaya da dubu goma sai ya ɗauko masa ya tashi kayan ya zama sun mutu ta tashi a wajensa a kan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to in yi masa haka ciniki ya nufi shi ba shi da zaɓin kan ya rusa shi ciniki ya nufi shi amma a wajen abu halifa bai nufi shi ba duk da haka yana da biya zai iya cewa duk da kayan mun ba na su da wani da kuɗi saboda asali bai'ul amana ne ko bai yi aminci ba yayin da ya bayyana ya karya bai yi aminci ba alfar'u thalith reshe na uku la yajuzu al-ghish fil murabaha wala ghayriha al-ghus shine boyewar aibi da bayyana abu a sabanin yadda yake a hakika baya halatta a cikin cinikin murabaha wala ghayriha wala a cikin waninta wa minhu an yaktuma min amri min amri sil'atihi ma yakrahuhu al-mushtari yana daga cikin al-ghus ya koye al'amarin abin da ya shafi wannan sil'ar abin da yake shi almushari baya so ya san almushari ba zai so ya gani ba sai ya koye masa kamar alal misali ya san cewar wato a- a- kamar baya so ya sani cewar a wace irin wace irin aibi ne wanda yake za ga a wajen wani aibi ne a wajen wani ba aibi ba a ai rayu ba a iya koyi ta ba a gani oho eh sai a ce sai a canza ta a sashi eh wannan kaga misali ya zama to ko kuma a AC din construction ce ba factory ba ce sai ya koye mata kuma ya san ba zai gane ba to wannan yana daga cikin albusu aw yuqallila ragbatahu fiha ko kuma zai karanta bukatarsa da kwadayinsa da sansa ga wannan abin ya san in ya sani a ba wai aibi bane amma zai rage masa bukatarsa ga wannan zai ji kan cewa to a maimakon haka in je in sayo da ba ta da wannan bane wa in lam yakun aiban ko da ba aibi bane ka tuli baqaiha indahu kamar dadewarta a wajensa kamar dadewarta a wajensa wa al misali waya ce ya siyo ta amma ba sabuwa ba ce ta dade ba a sayar ba ko talabijin ta dade ba a sayar ba ko kuma irin wanda yake an sanya ta a showroom ce amma bai gaya masa ba aw taghyiri suqiha ko kuma kasuwar ta canza aw idkhaliha fi tarikati fi fi tarak fi tarikatin laysa minha laysa minha ko kuma shigar da ita a cikin rabon gado wanda yake ba ta cikin sa na'am aw idkhaluha aw idkhaliha fi tarikatin laysa minha ko shigar da ita cikin kayan gado wanda yake ba ta ciki kamar alal misali mutum ya sayar da abu amma haƙƙin waɗansu waɗanda suke magada ne ya rataya da ita alal misali abu ne wanda dole zai sayar ne saboda akwai waɗanda waɗanda suke tarayya da shi kaga idan mutum ya saya za a iya tsayawa da haƙƙin shufa'a a ɓata cikin waɗanda suke na kusa za su ciya su mu muka fi cancantar a sayar mana saboda haka wannan ya sa a ɓata cikin wannan aiki ne fa in fa'ala zalik idan ya aikata haka wato ya aikata albus a cikin cinikin murabaha fal mushtari muhayyar to wanda ya saya yana da zabi baina an yumsikaha bi jami'i thaman ko ya rike abin da ya saya da kudin baki daya aw ya rub ko kuma ya mayar da ita ga mas'alatul kadhib kamar mas'alar da muka ambata ta ƙarya idan aka yi masa ƙarya a farashi illa annahu la yalzamuhu shira'a in hatta anhu al-ba'i'u ba'da thaman sai dai a cikin wannan surar sayan sil'ar baya lubuntarsa idan mai sayarwar ya rage masa sashen farashi ya ce to mun ji wannan inda ba ba ta da aibi ga kudinta to amma tun da yanzu tana da aibi na sayar maka ita a haka to abin da ya kamata a ce an rage maka shine kaza na rage maka to a nan wajen ba zai lulunce shi ba kamar yadda muka ambata a matsalar karya tunda algus ya fi karya tsanani wato kai a algus a cikin abin siye ya fi karya wajen faɗan farashi tsanani a wannan ce li ajali ma katamahu domin me ya zamanto cewa la yalzamuhu saboda abin da ya koye masa na aiki bi khilafil kadhib sabanin ƙarya kun ga a wajen ƙarya mun ce yalzamuhu ko to amma a wajen surar wannan a wajen surar al-gus da koyewar aibi wannan la yalzamu al-farru rabi reshe na hudu hukmu hadha al-bay fil uyub ka sa'ir al-buyub hukuncin wannan ciniki a wajen wato abin da ya danganci aibi كسائر البيوع كما ثورا شنكة شنكني وقد يجتمع فيه الكذب والغش والتدليس بالعيب ذا وتكريا دا الغوس da kawai da tadlisi shine nuna sabanin abin da sil'a take a kai da bil'aib wato shine kamar akwai aibin sai ai wani abu wanda zai koya wannan aibin shi algish shine wato rashin bayyana aibin shi ko at-tadlis ai wani abu wanda yake zai koya aibin kamar a fenti da zai koye tsatsa al misali aw itnani minha barnam eh man gyaɗa sai da ja wannan ya daga cikin tafiye wadda da cikin tadbiri tun da ba a yi wannan ba kimanta ba za ta kai an yi ba ko yawwa to ta to wannan wannan tadbiri to wannan shi ne ake kira tadbiri tadbiri wato a shine a wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da yake Allah madaukakin sarki ya tsine ma alwasila wal mustawsila mai tsara tsawon gari sai a wata riwaya sai ce almutashabbi'u bima lam yuba taladu tawbai dundu wanda yake nuna isa da abinda ba a bashi ba wato a gan shi koshashe bayan mai yunwa ne kamar wanda yake sanye da tufafi guda biyu ne na karya shi ne wannan wato ta nuna tana da gashi kan kuma ta da gashi to shi ne wannan a nuna kai wanda shi ake ce mata biyu to wani yana daga cikin shi ma abin da aka haramta yace wa talisu bil aid aw ithnani minha ko guda biyu daga cikin su kun ga nan ya faɗi guda uku ƙarya a wajen farashi algus shine boye aibi at-tadlis shine wato bayyana sura a sabanin hakikarsa ko ko biyu daga ciki fa ya kudar mushari bi hukmi ma huwa arjahu lahu to a cikin wannan al-mushari wanda ya saya zai zai dauki abin da yake mafi rinjaye a gare shi idan wato a cikin imma ya mayar ya karbi kudinsa wa imma ya rige a yanda aka bashi wa imma kuma a rage masa ya lizimce shi idan ba ƙarya idan ƙarya ne ko kuma ba zai lizimce shi ba idan tadlifi ne ko ko ya aiki alfarqul khamis na'am reshe na biyar man ishtara fil adal ila ajal wanda ya sayi haja wanda ya sayi wani abin saye ila ajal amma ya zuwa ga wani ajali zai biya bai biya kuɗin ba fala ya biyu ha murabahatan to ba zai sayar da ita murabahatan ba ba zai cinikin murabaha ba hatta yi bayyin har sai ya bayyana fa in ta'ala in ya saye ta haka fusihan bai sai ya bata cinikin wa in rabi al-mushtari bi dhalika thaman ila ajal wa in rabi al-mushtari bi dhalika thaman ila ajal ko da kuwa shi al-mushtari ya yadda da wannan abin da ya biya ila ajal lam yaju idan ya idan al-mushtari ya yadda da wannan kudin ila ajali zuwa ga ajali lam yaju bai halatta ba li'annahu salafun jarra manfa'atan domin bashi ne wanda yake ya janyo masa amfani amma surar farko menene illa mutum ne ya je mutum ne ya je ya sai a mota zai biya bayan wata biyu sannan ya je ya sayar da ita ga wani ya ci riba a kai aka ce wannan bai halatta ba in aka in yayi har sai ya bayyana in bai bayyana ba kuma aka yi cikin a haka za a ɓata cikin me yasa bai halarta ba idan bai bayyana ba na'am a'a tazan ya riga ya saya dan dai bai biya ba mutum ba za ka sai abu ba daga baya ka biya na'am a'a babu haƙƙul kai nasa ne zaman yana hannunsa ba yana da ikon taslim ya riga ya saya ya saya ko bai biya kudin bane ya karba sai karshen wata zai biya me zarar ina zarar din ta mai ta wace fuska na'am a'a kai ne kuma sura a kai ne mutum ya zo zai sai mota a wajenka kaga yana da bukatar mota din nan kai ko baka da kuɗin yanzu sai ka je ka ce a sayar maka motar nan za ka biya ƙarshen shekaru za ka biya bayan wata ɗaya aka sayar maka a miliyan ɗaya da rabi sai ka zo ka ce baka ribar 10% ka sayar masa baka bayyana masa cewa ka siyo ta a bashi ba baka bayyana masa ne illa a'a ai ba ba a rike ta ba ta zama to jingina ba ba na kake to dan saboda na'am a'a ba bayatan ti da aikin da shirki daban ne to ne menene rashin amana da bai bayyanar ba eh to menene tasirin wannan ka kusanta rashin bayanin zai na'am asan shi ne saboda in ya saya bashi asalin farashin zai zama tukari ko abin da ya saye shi miliyan ɗaya da rabi bashi wataƙila in kuɗi hannu ne a sayar masa miliyan ɗaya da dubu ɗari ko ba haka ba saboda haka yayin da bai ma wannan baya- wanda zai saya bai masa bayani ba ya sayar masa abu wannan mara tsada da farashin mai tsada saboda yawanci shine gadi shine asali asali in ka sai abu gadi in ka sai abu bashi kudin saye kudin da zaka biya ya fi kudin in ka ya ya fi wanda zaka biya shi ya fi saboda rashin bayyana masa rashin bayyana shi ta aka bayyana masa in aka bayyana masa ya sani to ya san zai shiga ala basira cewa watakila an yaudar watakila inda in bai biya wajen sa bai je wajen wani ya saya watakila zai biya kasa da haka na'am ya ya bai wanke shi ba eh ba mukayata eh a to ai dama ita ce cikin murabaha ba a mukayata a ciki dama yawanci ne yasa ake yin ta ga wanda bai san kasuwa ba ne shi yasa aka ce mata bai'ul amana da gaya mu wannan abun nawa ka sayi shi kuma nawa zaka ba na riban nawa zaka ci wanda bai san kasuwa ba shi yake san bai'ul murabaha shi yasa aka ce ma ai makruha ce saboda sharuɗin ta to wannan dai surar wannan shine illar na'am wace rigima eh eh to ai shi din ne shine ai shine illar shine bayanin dama wannan shine bayanin shi yasa aka ce dole ya bayyana masa in ya bayyana masa kaga ya san ala basira ya shiga cewa ya san wannan watakila in yace kasuwa za a inda ake sai ta kasa da haka yake inda ba shi ya saye na'am lokaci ya ito ku rike tambayar ku sai mun dawo sallah insha Allah na'am